كتاب الوصية نعم قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو أصل بن سعيد وصية.
القطان amur bishai wasa alƙalwarsa na to wannan umarni ne to wasiya wani abu ne wadda annabi sallallahu alaihi faɗa wata kyauta ce yabba matattun musulmai ana za ka mutuwa to kai wata wasiya don ka ƙara samun guzuri don ka kawo ƙarshen rayuwarka sai an ka baka ɗaya bisa uku na dukiyarka kai wasiya na eh, kyau- abin nan da za ka zama samu wannan ladan amma mala asab shadid yanzu abubuwa sun ɓaci jama'a yanzu akwai wa da yawa mutum zai mutu ya wasiya ɗiyan su ƙi zartawa sun ƙi zartawa an kai wanga waso sun dukiya inna lillahi wa inna karyata ma ƙwarai ko ba sun sani su ƙi Mm.
ko ko su yi abin da suka so wannan ta abu ne an ba abu ba hukuma sai akwai hukuma na magana ba ƙarya ka kai sai sai an hitar da wasiya aka raba gado Mm.
an ba wasu shawara su ta yi islamiyya ko da aji shi bai yi wasiya ba ko sai suka ce da yana da bukata da yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka Allah ka tsare mu da bare ƴaƴan da haka
أمن قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
wannan shi ibn umar na ganin wasiya wajibi ce ga duk abin da za ka yi wannan hadisi ne madogararsa duk da yake an ce daga baya shi ma bai wasiya ba daga ƙarshen rayuwarsa amma duk wani abu da yake da muhimmanci kamar zaka rubuta ka yi kwana yi face ka rubuta wasiyatu maktubatu indahu qala imam muhammad bin nasr al-maruzi yakfi fil wasiya al-kitaba min ghair ishad da zahir al-hadis ba sai ka shaida mu wani ba in dai ka rubuta shikenan kajiya cikin dalilai qultu wa huwa ikhtiyari yaji sayudi yace shi ma haka ya zaba ba ba dole sai ka hada ma wani da wani ba in dai ka rubuce a ba wani kaza ai kaza ka rubuta wannan ya isa ba sai ka shaidu ba amma shaidun kuma kaga zai yi musamman yanzu magana da muka yi na'am
أن يجي- قد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن نعم.
مذهبنا ومذهب الجماهير أنها yanzu shi من ne na wani Duba la wajiba eh wannan shi ne لنا نووي na'am
أهل الظاهر سكتشي واجبة
ita ce na karanta
ka ji wa mi yace شوي واعلم ان اول كتاب الوصيه هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاث التي فاتت ابراهيم ومحمد بن سفيان صاحب مسلم فلم ها والله كما أي وما سبق خلاف هذه المواضع في الاصول التي في اول هذا الشرح magana tana da kyau kare karantawa mu jiya
شوي واعلم ان اول كتاب الوصيه eh ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثه التي فاتت ابراهيم بن محمد بن يوسف صاحب مسلم فلم يصنعها bin sufyan da ko محمد بن سفيان صاحب مسلم eh wanga da ya roto wanga ya mai bauchi bai ji a gare ba kenan ولم يسمعها من مسلم eh سبق بيان هذه المواضيع to cikin gurade uku wannan fa'ida tana da kyau ita ma eh gaskiya وسبق أحد المواضيع في كتاب الحج eh وهذا أول الثاني مم.
وهو قول مسلم mm.
حدثنا أبو خيثمة نعم.
زهير بن حرب bai ji shi ga musulun ba dai karɓa ga rubuta wa musulun ɗin shi don su da ha ko kayan da ta mutu sai ka ce kayan sima'i gare ha sannan za ka rubuto a gare ƙwarai can da haka ake ƙwarai shi sa ga mutum ya ya ya littafin sai ya ji in mai shi na nan ko ko wanda ya karanta mai to sai ka ce ka karanta shi sannan kake da damar ka rubuto shi in ba haka nan ba ya zama wajada ya zan hujada kuma yin sabani ga hujada duk da yake kauli rajihi ita ma hujja ce amma can lokacin lokacin ruwaya bai isa amma mu yanzu ai duk shine muke da duk hujada ce
قال حدثنا يحيى وابن وهو ابن سعيد a القطان to yawan ga buga da aka yi wanda ka shi sa bugun ma ga yanan masha Allah na kyauta عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وكاف وصيته وما مكتوبة سمع.
عنده قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء وحدثني زهير wanga بن ma sha mun حرب sha bayani Abu Kamil Jadari in ya roto daga Hammad bin Zaid sai wa kuma aboki ne eh Abulwa eh to Abu Rabi da shi da Abu Kamil in sun karuwaito daga Hammad Hammad ne Zaid na'am قال حدثنا إسماعيل can يعني بن wurare عليا an game su wani wuri an haɗi wancan abin rabe shi ɗai kuma nan kaga an ambaci abul kamil kuma shi ɗai
كلاهما عن أيوب حاء وحدثني أبو طاهر أخب... قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاء وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عب- عن bari عبيد in الله ƙara tayawa zuhair ibn harb hadisi ne ya zo cikin musulun so nawa kungiya dubu biyu da dari biyu 80 so eh, so haka imam muslim ya roto ga zuhairun har shine mafi yi- a yawan hadisai dubu biyu da dari biyu da tamanin da ɗaya hadisan da musulun ya tamma zuhairun har kuma shine mafi yawan wanda ya roto hadisai gare
قال حدثنا ما في هارون بن يا- معروف Wac- miya dubu ɗaya kami an samu mutaba'a ya shigo a to Allah kyale shi wa dubu ɗaya ba kam
shine ce an samu mutaba'a dubu biyu ne fa
an gama da eh na
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه إلا آه، يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه راجع.
وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي kaji aiki da karatu Abdullahi Umar kenan ma marad alayya lailatu mu yanzu wa bala'in da muke cikin jama'a wallahi rashin aiki da karatu da muna aiki da karatu ɗaya bisa goma na kar- abin da muka sani rayuwar wallahi da bata zama haka ba kuma shine bala'in wa qul i'malu فسير الله أعمالكم.
amaluku wa rasulu wal مؤمنون mu'minun مم.
rashin aiki da karatu ɗabi'a munafikai ne nan za ka ga mutum karatun ya tashi ka ji shi masha Allah amma ga aiki ba ka sai ne taro wannan bala'i ne. kuma musamman masu da'awar sunnan ma sai dai a ta jayayya da rigimomi Allah ya ba mu ikon gyara آمين قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث باب الوصية بالثلث su za a yi ba ka da ikon wacce sulusi da duke ka in za ka mutu قال حدثنا sai يحيى in magada wadda wata ruwa ta zo harij sai yi haini sai in magada sun yi ijaza amma in kai an ka ga ta wuce sai a dawo ɗaya bisa uku sai sun ce ba laifi don yanzu ba kuɗinka ba ne ka ce ‘yan tashi subhanallah قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفت أفأتصدق بثلثي مالي قال ɗaya bisa لا uku قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا
hadisi ne الثلث sananne والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وح- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال وحدثني a زهير بن حرب gashi wannan Sufyan wani ne haddasana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyana an Sa'aduna Ibrahim kuma ɗan mutum zai bada an sa wani dalili wani Sufyan ne cikin wannan gasar ina dalilin ka eh shi ne bin sa'id a to ka- diba kai an ce kuma ka diba
Allah shi ga ta to ina dalili karanto tun da ka buɗa
Allah shi ga karanto tun da ka buɗa me yace Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri Abu Abdullah al-Kufi mm wannan min ah Sufyan ne abu dawud al-hafiz gaskiya Ah, ba ne shi na ba.
ga akwai kuskure ba shi aka tambaya ba A'a, wani Sufiyanu ne ni ce, an saka ba ta yi ba, an saka ba ta yi ba, wani Sufiyanu Oyena ne,
to
me ya ce shi, an Sufyan an Sa'ad karanto mana Abu Dawud da Hafari, ka ga wana Abu Dawud ne al-Hafari shi. Eh, Umar bin Sa'ad bin Ubayd Abu Dawud al-Hafari al-Kufi to zahiri ke na Abu Dawud da sau- sauri ne, Sufiyanu sauri ne, abu dawud al-hafiz Hafari ka kofi ne, to ya rawato daga Sufiyanu, haka ne Sufiyanu sauri ne.
Thawri ba waina ba tare da malamin sa'ad shi ma dan madina ne amma sufyanu ya samu sauri ya samu roto a gare amma bai roto daga zuhuri ba ci sauri قال وحدثني زهير بن حرب قال وخجالة حدثني الحسن يكون بن الرواية.
موسى abu da da hafarin ya roto daga sufyan sufyan da sauri ne a jalai a shi ne ba kama ba ne shi ya gaji kujerar sufyan da sauri bayan rasuwar shi shi ne na duk kufiyun ne قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال yayin da mayawar ya ce Maritu.
alhafari bi fatil ha wal fa hafari mansubu ila hafra muhallat bil kufa
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم لي حيث شئت فأبى قلت ina da فليس littafi da wani malami ina jin na jami'an madina kawai akan mayyaji su bayanai ni cikin ruwaya ya haɗu da wabin littafi mujalladi guda yana da shi wanda ya haɗi in kaga su fayanu nan to shi ne wani saboda wani da wani ruwa duk akwai na manji suna ko mina ne na manji suna mana abubuwan yawa gare su eh na taba turo ma eh to tamizu kaja tamizu sufyaneni ku diba musu ku tura sai dai ba ku yare da ka karfafa ba ku ba a ku ai فأبى ba da lada قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان أي- بعد كعبداً كوكايين.
الثلث جائزا قال وحدثني محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أبي الثلث فقال نعم والثلث كثير قال حدثنا محمد بن أبي هذا كان عمر عندي المكي أهلك.
مم. قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرارا مرارا shi ma قال ta hanya ce ta addu'a ga mara lahiya shi ashu fulan Allahumma ashu fulan sai ka mu suna ne قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده ai wa fa'ala qala na zuwa bi ma'ana wa fa'ala bi yadihi
قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال to kaga حدثنا ga أيوب yana zo ko ana hamaduwa saboda wa Oh.
عن عمرو بن سعيد عن حميد muka بن mai عبد tattar الرحمن الحميري muhaddisuna إن شاء الله insha Allah عن ثلاثة من amma ba ولد irin سعد kuma su malam su sun wuce yare dai masu tasowa قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث ثقفي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثون يحدثنيه بمثل حديث صاحبه sun ji a su lokacin da ba a hesu ba Fatima dai an kai fa amma daga baya Allah ba shi zuri'a da yawa sun ka samu wanga hadisin kansu فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري قال حدثني إبراهيم بن Yemen موسى yari الرازي kabila ce ma'rufa a Yemen tana da asali Laraba da sun jingina gare ta قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال- قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع Turanci فإن idanu madadin ɗaya bisa uku su koma bisa hudu in za su rasuwa su yi wasiya.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيء كبير أو كثير shakka fiye shakka باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت قال mutum an حدثنا kai wa يحيى mara بن lahiya sadaka tana tafiya
وقتيبة amma بن akwai سعيد.
sabani eh ai ta shi istighfari da addu'a muttafaqun alaihi ne shi yasa kaka addu'a ga musulmai cikin tahiyya da kowa ba sabani ga malamai gaba ɗaya istighfari da addu'a suna kai ga mamaci kowa yayi amma akwai sabani ga ga matsala sadaqat wani sai sai wanda yake na yi mamaki ma nawa ya bar masaba ce nan ga shafi'iya sadaka sai wanda yake nashi amma eh?
Mm.
amma in in abin gane to sai dai kai mai addu'a da neman istighfari lokaci yayi ban gane ba tare mun ka tashi jiya yanzu an dawo baya ne tara mun ka ka wannan mun yi tibaki jiya tara yau ma tara قال حدثنا يحيى بن أيوب أبي يا وقتيبة بن كيتر سعيد الناي.
وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم ka gani قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ai halakar nafsa ta rasu وإني أظنها لو تكلمت ma'ana irin تصدقت bakatatan haka ta mutu ba ta samu yin jinya ba فلي أجر أن أتصدق عنها hal na'am Qala Kaga na'am.
duk duk waye diya ne
قال حدثنا محمد بن عبد الله wa بن laysa lil نمير insani illa ma sa'a kadiba tafsirin ta- ibn kasir ka daidai wannan haka ma albani kadiba duk zaka ga maganganu duk da yake yan masabar eh, abin nan hanabila suna ci waɗanda suka saba suna ganin da sadaka da komi ana yana kai rahmakallah magana ce mai sabani gaskiya Mm.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو kuma تكلمت ko can تصدقت riyadu salihin ya yi irin wanga abu din shi nawawi tare da ba a ce masa ba te ba na abin nan albani Allah ji kansa ya yi mai taƙibi cewa ga ba masa ba shafi'iya ba ce
أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حا وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له akwai tambihi nan abin da ya shahara ƙarƙashin ga hadisi ana faɗi ya zama tumna adam bai da asali kagar ruwaya musulun ni ya ce insanu ta haka ruwayat ya zama tumna adam wahami ce na yawan ga aiki shekara talatin da biyar lokacin na je biyu ke 1992 au, talatin ko wani mai kama haka ko dama na yi aikin nan sai kai to yana karanta a sokoto to sai ni ɗauko bulugul maram sai ni bi irin waɗanga auham da mai bulugu ya yi yanzu na tara auham ɗari biyu da wani abu cikin bulugu wanda habis ya yi wahami wani wuri shi kai ne can ya tambihi wani wuri haka to cikin wahami waggar wayat sai ya kawo iza mata wani adam alhali musulun bai rawaito wannan kwata-kwata ibn abid duniya ya rawaito ibn a- abi- ibn adam amma wahami ne rawi yayi cikin yanzu na sami annukat ala ahadith bulugul maram an buga shi shekara goma sha biyar ko ko wani abu dai da suka wuce amma yanzu na sake ƙare-ƙare da gyare-gyare don haka abinda ana iza matal insanu shi ita an ruwaya amma iza matal ibn adam ruwaya ce wanga ma ya yi shi ma tambihi ga aikin bulugu da ya yi na gani daga baya zuhairi ya yi tambihi shi ma a kan wannan cewa wahami ne cewa iza matal ibn adam in ka diba wannan ɗaba ta zuhairi ni yake eh, samir zuhairi yanzu dokta ne daga bugu ne nan na baya na bulugu dr samir zuhairi dan misira ne amma can saudiya yake in ka je ga tahqiqi ne shine mafi kyawu na bulugul mara ya samu nusohi aqrabu zuwa ga abin hajar abin makhdudat ya hidima kwarai to ya kawo ya yi tambi shi ma a wannan wuri cikin blog haka wannan lafazi zamatul insan shi ne amma zamatul min adam wahami ne wani rawi yayi na'am babun alwaqt na nace samir ai bai da yawa samir ibn zuhairi a a akwai wani sabon sabo Allah ya ji kan albani zaria sun haɗu da samir ɗin lokacin na je wajen albani shi samir ya ba albani zaria Allah ya ji kansu kofis da yawa ya saito yanzu kuma ya sake wani ta haƙiƙi wanda ya yi ya yi gyare-gyare kuma da ɗumi-ɗuminsa ina gan bai wuce shekara biyar ba yanzu asalin har yanzu ya hito ba asalin
قال ba حدثنا ka jira يحيى بن asalin ya yi يحيى abin da ka التميمي gani ka yi eh ba akwai shi wanga kwarai ya da shekara biyar ba akwai shi di ba shi za a gani mai horon makari na bayan gaba ɗaya
قال نعم.
أخبرنا سليم
na sabon na ni ce hai da shekara biyar ya haito ya haito ni don na saye shi da jima wanda ka ɗauka wuri na shi ne ai yamma na gado ya bubbuɗe photostar ka yi yanzu ya bubbuɗe
قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قal fa haddatu bi hadha al hadith ba don mun lilmali ba shi mutumawil daga mali kai ya yi don ya tara ya ɗebo itace ya ce tara ya sayar ya samu dukiya قال فحدثت بها الحديث بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال ibn محمد aun ya ce ya غير ba متأثر Muhammad.
مالا Eh, قال ابن wannan عون hadisi shine ummul bab ga sha'ani waqafi ko hubusi shine ummul bab
وأنبأني من قرأ هذا kan tafsiri الكتاب
na'am أن فيه غير متأثر مالا Mm.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن shi أبي bin awon زائدة ya je ya حا- ji wasu hadisai sai ya zo hada malamin shi Muhammad ko dai Muhammad ya ji sai ya gyara mai ko ko ya shi ya karu to haka ya kamata tsakanin dalibai da almajirai ta'awuni ake ko mi kai wani abu sai ya mafauti Mm.
da dan wanka zaka tarewa mm? Eh, na ci- na faɗi wannan. Da kagarwa Ibn Aud an Muhammad na faɗi wanga. A kawar jalaye imam. To Muhammad Sirin ne. Ibn Aud an Ibn Sirin wai an Muhammad to Muhammad Sirin ne. Wannan ko ina kaga hakan.
وحدثنا إسحاق وقال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير م- متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره Eh, Muhammad da ka gani da baka tabi'ai to Muhammad Sirin. ne.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد Ga nan ka ji sunansa yanzu.
عن سفيان Jida alkunyar shi ya faɗi can. Abu Dawud al-Hafari. Ismuhu Umar ibn Sa'ad. Kaji ƙarin fa'ida.
عن سفيان عن ابن عون Wannan عن Sufyan نافع ne. Waina subhanallah. Lauri ne tunda kufiyun ne. Eh mi kace? Bari mu ƙare sai mu tsaya kai bayani.
عن ابن نعم.
عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده kaga shi yasa ya tsaya ga hadisi bukhari ko muslim saboda wanga hadisi ya zo da tafsilat na waqafi wa miza ka waqafi masu kula da waqafi duk wanga hadisi shine ya zo da wanga bayani za mu tsaya nan sai mu tashi gobe insha Allah babu rika wasiya mi kace malam eh mun ga suka yi babi ne eh
to saura ɗaya kitab ɗin ya ƙare ba a'a kitab babi na
ɗaya to ya hakuri mu sa shi
أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن عن- هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل don bai da abin da ya bari da zai wasiyar ya wasiya da a rike littafin Allah قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيء حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيء قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن العامش حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا العامش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس جميعا عن العامش بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى ƙarya إليه yan yan rafidawa kaga tun lokaci aka ga ƙarya shine Aisha ce to yaushe an kai wanga nadi فقد كنت مسندته إلى صدري manzo rahama ni ni ne madogara ta ga kirji na yake أو kwance قال حجري to ka gani to yaushe ya wasiyar فدعا بالطست yace Fal- ka mai tasa da ruwa فلقد انخنف في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه shi yan magana shi yasa yan shi a rafida ba su Aisha irin ga magana ta da sun tambasu raddi karara ko ba su da ansa
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم ni الخميس tabkhimi ne yayi ثم ya بكى amure مم. حت ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه shaidannu yan shi a rafida sun ce umar ya ce haka ƙarya ne buhari ya kawo ga hadisi wuri takwas cikin sayil bukhari ba inda magana umar ta zo amma ƙaryar yan shi a rafidawa suka ce wai wai umar ya ce a- wai wai wai annabi sallallahu ya ya sassan magana shi da a jara irin abin ga istabhamu qala da'uni قال- نعم قال دعوني فوالذي أنا آه آه إيه فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها قال أبو إسحاق بن قال أبو إسحاق إبراهيم wanga da mai rawaito musu- sai musulun almajir musulun shine abu isaka ibrahim ibn sufyan ku lura mun yi shojin so uku ko su hudu ko ya kamata a lura yanzu ya hadisana hasan bin bishr wanga shine malamin sai kai tawadi قال shi ma حدثنا zai الحسن kara بن nashi بشر.
isnadi قال حدثنا سفيان بهذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مذول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه wanga su bayanu na oyena ne a lura ruwa ibn abi shayba da amrun naqid in sun ka ruwaito da suyan da sauri kawai daga suyan su suyan oyena ne haka ma wanga isnadin da Hassan ya ruwaito أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجر قال yana ya وحدثني sassan magana
قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا هذا ما وقال أتي ابن عمر.
رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول فيها الله صلى الله عليه وفيهم عمر وسلم كاكن.
قد غلب عليه الوجع وعندكم يأتي.
القرآن حسبنا كتاب wa'inda الله kumul qur'an
فاختلف أهل البيت ga abin da yace amma bai shi hajir ba
فاختلف Amma أهل kowa da البيت suka ce hajar ba suna yin suka ga manzon rama ba yana wani lokaci sabbatu na rashin lafiya kaga ma- manzon rama dan adam ne yana samu ne duk abinda mara laya ka samu shi yana samu wasu
فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول اختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد yanzu umar الله na iya hana manzon rama da yaso an raina wayo ne shawara kai suna haka suka suka mai da alisamna to shi sun isa sannan kuma wanga abu ba a lokacin manzo ya ya rasu ba ya yi kwanuka daga baya da ya so a rubuta bai ce wani ya rubuta مم.
eh
ai wasici ma yana da cikin alƙur'ani eh a ce to me da shi zai na umar tun da ya ce har muna kitabu warai da gaske shi da sun yadda
قال عبيد الله فكان ابن وسيلة عباس تجي.
يقول dama jahilai ne rabkananu
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك wannan الكتاب fahimta ce shi من اختلافهم ولغطهم don ko ya rubuta mi zai rubuta ai kawai da umarni ce kula ne الحمد لله wa ga magana da Ubaidullahi Abbas ko?
ibn Abbas ne ابن عباس bakana ya ban sai ya kul inna raziyatu kullu raziya shi fahimta ce kenan mm sai mu tashi كتاب kitabun nazar wal aiman wa alaikum salam a saurara ga bayanin da mana ya tantance mana na ibn abi umar al-makki nawa ka ka abin ga ina ga layan abinci an ka ce yayi wala muna ya fito sau ɗari da hamsin da uku ne ɗari da hamsin da ɗaya da ibn abi umar sai sunansa cikakke muhammad bin yahya eh ibn abi umar al-makki eh su biyu shi ne ba da ɗari da ham- hamsin da uku sannan wancan ɗari da tala- da saba'in da uku da aka yi magana eh akwai wurare guda hadisai guda ashirin da biyu wanda ya maimaitu ne kamar misalin da aka eh maimaito haka yau wa'i cikin isnadi eh za ka ɗari da da hamsin da uku Mm. Wancan nasu yana da asali malam an wuce ka kai. Eh. Sannan ana tambihi, ai tambihi za a ƙara yi ne, malam na son ai su yi wurin cito. Malam na so a ƙara jan hankalin 'yan uwa ɗalibai don Allah a kula da makewayi a bayin ba haya ƙasa, bai dace ba, ba dalili.
ko ai ba za a yi furoshin Eh ba fulosha, ai kusan duk wannan bai dace ba. Sannan akwai haƙƙi mai waya ka sa ta gwargwadon da za ka ji, kakka cutar da ɗan wanka. Da wu- da wuta in ya in ka ji kai kana da himma ka hita waje can ka abin nan. Amma kakka hana ƴan uwanka. Mu ji tsoron Allah ka a zo a abin ga a ce da abin ga. Eh? Alright. Eh, hatta la yusma wa quluna
to an ce masu ba magani, masu ba ku magani an ma wani su rasuwa ɗaya zai je ka tsana yana ne- ko? Ƙanin mahaifiyarsa gobe zai tafiya yana neman addu'a ba shi dokta ba ko wani guda. Eh, ba zai tafi ba. Ya haƙura to Allah shi gafarta ma wannan ƙau- ƙauna- ƙanin mahaifiyarsa? kawunsa Allah ya gabarta masa da sauran musulmai maza da mata su riga mu